الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a yini na biyu daren uku kenan ga watan sha biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1447 Allah ta'ala muke roƙo ya samu dace a duniya da lahira don tsarkin sunayensa cikin fi masail da malam yake kawo mana na babun da ya gabata ko da mu tashi a na nawa alkhamis ko na'am alkhamisa kaunu tarkin ruqya wal kayy min taqiqi tauhid cewa barin ruqya mutun ya hakura ya karbi kaddara ya danna ransa shi ma yana daga cikin wato ainihin tabbatar da tauhidi da kuma wato yin amfani da wuta shine alkai sakiya kenan haka ake cewa da Hausa ko yawa amfani da wuta wajen warkar da ciwo ko cututtuka da ake amfani da wuta wajen abin nan so idan mutum yayi ba za a ce bai da tauhidi ba kuma ba za a ce yayi shirka ba ba za a ce yayi kafirci ba sai dai rashin yin wannan din yana da tabbatar ma da tauhidi tunda ai cikin mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba sa yin wannan abin da aka ambata tare da bashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sayyidul wujudi ya fi kowa imani amma kuma Jibril ya zo ya mishi addu'a shine kalmar ruqya ai abinda ake ce ma ruqa shine addu'a ai har za mu karanta nan gaba manzo sallama da yaji ana maganar ruqya na jahiliya ya ce to zo a faɗa mishi wani lafazi ake amfani da shi kace da yace ruqyan da ba ba ba ba surkulle ne ba da sauransu wannan ba matsala da ita yasa ko a lokacin sahabbai aka samu bambancin fahimta irin sa abdullahi dan masawar suna daga cikin waɗanda suke cewa kawai ba wannan ruka wato ma in wati wala za mu karanta shirkun amma wasu saman suna ganin a alaba asa cikin magabata a waɗanda suke da wannan fahimta to rashin yin wannan din ma cikin tabbatar da tauhidi ne tare da kuma ba wanda ya isa ya samu tauhidi din ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji lafazin da jibril yake amfani da shi a hadisin da ya ce ya manzon salama kana fama da zazzabi yace eh yace to bara amma addu'a ya ce bismillahi arkika min kulli da'in yuzika min sharri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arkika ai ka ko baka ji larabci ka ji kalmar arki arki to ruqiyanci a wurin mana ina ma addu'a da sunan Allah so rashin yin wannan yana tabbatar da tauhidin mutum kuma yin hakan baya kore mai tauhidi din mana yin sakiya baya kore ma mutum tauhidi kamar yadda rashin yin shi kuma yake ƙara ƙarfafa mutum tauhidi sannan yin ruqya baya kawar mu da mutum da tauhidi kuma rashin yin rukuya mutum ya haƙura ɗin yana ƙara ma tauhidinsa ƙarfi kowanne fa nakan faɗi kishiyar shi ne ana ganewa ya ko na'am Allah ya samu dace wato kamar an fahimci abin da masalama yake nufi haƙuri da kaddara a daure a kanta shine yake ƙara ma mutum tauhidi isa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda yace idan arada Allah bi qaumin khaira idan Allah yana nufin ya jarrabi wasu mutane yana son su da alheri yana duba musu ibtalahu sai ya jarrabe su mana idan mutum ya so wasu al'umma da alheri to sai ta dora musu jarabawa da musibu a rayuwa saukar kuma wannan ka gaji wannan ka ce a to kenan jihohin da suke cikin wannan irin rikicin kidnapping irin sokoto zamfara wani yanki na katsina da ina kuma wani yanki na jihar kaduna go yawwa ka ce a zalla wannan ne a ko wanda gaskiya wata ko fitna tallatu siban nan lazina zalamu minkum wasu ke jama wasu daga kamar na zamfara muna ci abinci da wani uwa muna karantarwa ya ce zamfara ne fuska abin da kaf munan arewacin najeriya da ba wanda suka yi irin shi a ce da ya sa alkur'ani mai girma a cikin tola kusan guda talatin a so kawai na kashi sun daɗe da yi shekarun baya ne gaga wannan ya tono Allah faɗa ne kwanya ba aka ka samu fa wanda suka bibiya abin nan dai Allah ya samu dace to irin wannan in ya faru ba zaka ce wai ai ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan Allah yana son wasu mutane da alheri sai ya jarrabe su a shi wannan nasu duk da ba ina nufin wai wannan abin da suka yi shine ya ja ba a'a yana daga cikin abin da bala'in da wani lokacin rashin amr bil ma'rufi da nahyi anil mene in yazo Allah shi ba ruwan shi kawai tunda an kin amr bil ma'rufi an kin hani da mumunkar sai ya koma kawai azabtar da waɗannan al'umman gaba daya Allah ya samu dace to amma idan Allah na san mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arada Allah bi abdi sarra amsik anhu bi dhanbi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyama idan Allah na san bawan ya so jarrabi bawan shi da sharri kishiyan alheri kenan ko to sai ya bashi ya ta saban Allah ya bashi lafiya ya saka mai arziki ya sakar mai komai saboda Allah yana so ya tara mai kan zinuban ran tashi al-qiyama sai ya cika mishi su ya mai azaba da shi yasa idan mutum yana bin Allah kuma kaga jaraba na ƙara dannuwa a jikin shi to ɗayan biyu ne kudi Allah yana share mai zunubi saboda kasan adam baya rasa zunubi ko kuma Allah yana so ya daga darajarsa wata daraja ce yake so ya ɗauke shi ya kai shi to sallar shi ba za ta kai shi ba amma wanda yake saban Allah kuma kaga Allah ya taso shi a ga wato ya duba mushi ne haka abin yake kakkaɗa wani tafsiri mana mutum mai saban musulmi ne amma mai saban Allah ne sosai sai ga dukiyar shi can ta lalace sai ga ɗan shi can ya mutu kun gane magana sai ga rashin lafiya yau ya buga shi to Allah yana duba mai ne duk waɗannan abubuwan da ake mai inda ya kafe wa Allah ya ka haƙura to ana share mai zunubi ne saboda ba a so ya je can a tare shi da shi an gane magana to shine malam yake cewa daga cikin tabbatar da tauhidi shine mutum ya haƙura in rashin lafiya ya same shi ba sai ya yi addu'a ba an gane addu'a ne ko yawwa a sadisa na shida kaunul jami litilkal khisal huwa tawakkul wanda ya tara waɗancan abubuwan guda biyu ya yadda ya rashin lafiya ya same shi ya kafe ya daure haka din nan amma ban na faɗa ina maimaita ka je fa kai a maka ƙarin jininka ka je a yi ma ƙarin ruwanka ka je a yi ma chloroquine ɗinka tauhidinka tana nan fa full an gane maganin ko yawa ma wanda ya ga shi kuma zai daure ya haka din shi kuma ba za ka zarge ba tun daga hadisin nan Allah ya sa mu dace to shine yace wanda ya tara wadancan khisal abin da ake ce madabi'u din nan wanda mazala ya lissafa din nan ba sa ruqiya ba sa kai din nan ma'ana ba sa sakiya to yana da wato ainihin ya tara tauhidi bangaren tawakkuli ya samu wannan asa akwai tawakkali akwai tawakuli dogaro da Allah da kuma ganganci shi tawakkali shine kai ittifadul asbab ma'ana Allah ya ce zai ba wani arziki to sai ruwan sama to sai bawan ya je shuka to yin shukan shi ya nemi Allah ya duba mai ne ya bashi to wannan tawakkali yayi yana da gona ana mai sata sai ya gadi to wannan ya dogara da Allah ya bi hanya kenan Allah zai mishi ka sauran amma misali kawai da man shi a gida ya ce ya dogara ga Allah wannan shi ganganci ne sunan shi kamar da wanzan salama ya ga wani ya saki raƙumin shi haka tana ta tafiya ya ce a haka ya ce a yana dogara da Allah ne wai ya dogara da annabi ya ce kamo ta sai ka ɗaure ta tushen wani abu haka sannan sai ka dogara da Allah doka san wani ko wanda sai ga ki ganganci yake amma daga ce ya ce to mutum ya dogara da Allah kuma kamar ba a ce ni ba ana fashi a can Allah ya kiyaye hanyar nan sai mutum ya ce ya dogara da Allah ba ya bi ya je dawo kuma an sace kudin ya ce kaddara ce a za ka yi iyayenka ka tare me za mutum zai tattare ko ina ya rufe gida ya yi wane ne ai ya dogara da allah ne ya wannan ya ko shi ne malam yake cewa wanda yake da wancan ɗabi'un ya haɗa abin da ake cewa tauhidi sai a sabiya na bakwai umku ilmu sahaba ma'ana zurfin ilimi na sahabbai ma'ana ilimin su yana da zurfi can ciki sosai bi ma'rifatihim ta hanyar sanin su annahum lam yanalu zalika ba za su samu wannan matsayin ba illa bi amalin sai da aiki mana wani yakan dauka yin imani kadai ko da ba a rike wuta wajen ibada ba yakan kai mutum shi kuma alqur'ani duk inda Allah zai magana kan imani sai ya ce aiki yace innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidha al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada sai ayan karshe a cikin suratul kafi kaga mata kenan ko can kuma zaki cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala duk a cikin suratul kafi din sai nan yaji ya ce wallazina amanu wa amilus salihati wal asr innal insana illal lazina amanu sai ce ne wa amil salihati ko wata waso bilaki wata waso mene bisabri da haka sai an yi aiki shine ce zurfin ilimin sabai ta hausa shine umku zurfi kamar da zaka ce umkul bi'r shine zurfin rijiya to zurfin ilimi na sahabbai ta hanyar suka gano cewa ba za su samu wancan matsayin ba sai sun yi aiki athamina na takwas hirsuhum alal khair yadda sahabbai suke kwadayi wajen ayyukan alkhairi kullun da ya fada musu abin da ake yi a samu me aljanna babu hisabi babu azaba ita ce ku kashe ya daga hannu ko ku kashe yana gama an ce kana cikin su wani sake mene daga hannu shedi da an ce miki dai an riga ka ne amma dai ai son alkhairi ne yasa su haka sannan kuma san da manzo sallama ya shiga gida ai kaga suna tattauna wannan matsala din saboda tana ran su sannan wancan rabi'i lokacin da aka ce mishi ruki abin da yake so ai kaga son alheri ne yasa ya hakura da duniya yake son mene lahira yasa masu iya maganar laraba suke cewa a duniya sa'a faj'alha ta'a wan nafsu tama'a allim halkana'a ma'ana suka ce duniya gaba ɗayan awa ɗaya ce ba ta wuce haka ba ram kuma alkurani mai girma Allah ya ce wa ma'amuru sa'a illa kalam hilbasari a huwa ƙarar lamarin kiyama gaba ɗaya ba ana maganin shekara dubu hamsin ba ɗa annabi dai sallallahu alaihi salama da rayuwar shi da mutuwar shi gaba ɗaya bai yi ɗari da bai yi dubu da ɗari biyar ba dubu da ɗari na bai karisa ba saboda ai da ya zo makka nan ne ake fara kirga hijiran shi kenan ko yanzu kuma muna 1447 zai kai ya kai haka ne zai kai 500 din dan wani abu kenan ko tunda ya yi 63 in ka hada da wancan 47 to ya kuma za ka cire goma na zuwan shi kun gane magana shi wani ai goman da ya yi na garin maka daga nan har sai da na umar ya fara kirga kusa kilafan shi ne aka fara aikin fa eh isa wasu su ta zai ci to shi wannan fa kai jira na musulunci ba shi da asali wa amma wancan yana da asali ba wani ayi wan annabi isa yana da asali shi kuma namu ba shi da mene Allah ya sa mu dace sayyidina umar ne bai ce to yanzu ya za a yi misali tunda gwamnati ce aka kafa ta a samar da yadda za a gane wata kaza shekara kaza kaza da kaza ya faru shi ne aka duba haihuwar maza salama aka ce to akwai ɗan kace na ce a kai shi wasu malaman tarihin an dai yadda ranar litinin ne tun daga wancan hadisin da ya ce an haife shi ranar wannan garanti an yadda amma sha biyu ga watan rabiyar awul da ake magana wannan bai tabbata ba akwai maganganu a kai to kaga a ɗora abu akan keken mene suke cewa yawo ba zai yiwu ba musulunci ne fa sai suka ce to hijira ne wannan kowa ya riki sahabbai duk sun yarda ranan kaza ga watan kaza annabi ya hijira sai aka fara counting daga nan shine ake hijira ka ji an ce hijiriya shi kuma wancan ana magana miladiya ko kaga je su malaman suna cewa in ya inganta saboda shi ba tarihi akwai abubuwa fa yanzu kamar ba waɗanda suke rubuta a haihuwa ranar da aka yi kudansu su rubuta certificate ɗin nan ba kun gane magana da nake cewa galibi larime ne fa mana wanda ba a rubuta mishi wannan bakin tace ne ake yi to in ka zo ka ce dole dole a wannan ranar da shi malamin ya faɗa to kuma shi kintace ya yi tunda ba an rubuta ne a ranar ba sai dai iyayenmu suna ƙoƙarin rikewa cewa a shekara ta kaza a tarihi aka haifuwa ne suna yin wannan ko to amma exactly goma ga watan oktoba misali nake magana kun gane magana a tabbatar da wannan ranar yana da wahalar rikewa amma da za a ce a shekaran da buhari ya hau mulki a shekaran ne aka haifuwa ne suna iya irin wannan rikewa to amma nawa ga wata da shi kuma wannan ana iya manta shi cikin sauki to na shine na dan kawo mana matsayin a matsayin tarihi mu koma can sattasiya na tara fadilatu hadhihi al-umma bil kamiyati wal kayfiyya ma'ana falalan wannan al'umman a dunkule da kuma sufa sau da ka ji abinda manzalar salama ya ce an nuna mishi wani annabin da mutum nawa daya ma'ana babu ne biyan zai ke kula sa shi yana summarizing dinsa an gane magana yana dunkule ma babu ne da aka ba wai na kawo ta magana ne wajen abin da makaranta ba a cikin abin da makaranta ne sai tsakuro kaza matsala kaza matsala kaza an gane abin da yake aiko don karkace to kuma shi na a cikin karatun ne sai kalli matsala kaza sai ce to kaga ya karantar da mu kaza kaga ya karantar da mu kaza to shine yake cewa wannan al'umma a sifanta da kuma a dunkula tana da falala mai yawa sai da kaji abin da annabi ya ce da aka nuna mishi wani annabin ya samu mutum daya haka ne wani ma ya zo ba kowa shi kadai ne ya yi da awon shi kuma shi kadai ya ka yadda Allah ɗaya ne wani kuma yana da mutum tara ƙasa da goma wani kuma ya ɗan samu yan jama'an shi haka sai annin salama ya ce sai ya kalli wasu tarin jama'a sai ya ɗauka na shi ne sai aka ce mishi mene a ce musa ne da jama'ansa sai ya ce sai aka ce mai kalli nan ya kaga tarin jama'a wani gurin ma aka nuna gurare biyu ne dai to a cikinsu kuma akwai dubu saba'in wannan ba dubu saba'in da za su yi ga azaba a za su yi ga aljanna babu azaba babu hisabi musa ba shi da irinsu fa alayhi salam kun gane magana annabi isa ma ba shi da mene irinsu annabi hudu da annabi salih da annabi ibrahim duka ba su da irin wannan sai dai sayyidul wujudi salam kama tambaye ka ne wasu abubuwa ne guda biyar wanda kaf annabawa ba a ba su ba sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga za ka waɗannan guda biyar din ne kun gane magana in ka kawo su ka samu 100% to shi ma wannan al'umman da daga cikin walalanta da maza Allah ya ce a cikin nashi aka ba shi 70,000 za su yi ga aljanna automatic ba azaba babu hisabi ba ba ba to shine ma yake magana a kaifiyanta tun daga qur'ani yana magana wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu wa yakuna rasul alaikum yace muka sanya ku al'umma zababbiya shine wasafa saboda duk al'umman da suka gabace ku idan suka yi da'awan cewa annabin bai zo ba sai a tambaye ku kun tabbatar ya zo da mu al'umma zai salama mun ce ya zo kawai shi kenan Allah ba zai sake sauraron su ba kasan na da wakalar islam na tsar shi'in jatala ko yadda gaddama ko bai yanzu duk wannan shekara dubu ɗaya ba hamsin ɗin nan falabisa fi alfasanatin illa kamsina wa duk wannan shekarun da annabi nuhu ya yi idan kiyama ta tsaya ba aka ce ma al'umma shi nuhun ya zo za su ce bai zo ba kasan kuwa da adan da gaddaman tsiya to shi ne sai ya ce malabi nutu wa shi da sai ya ce al'umman banzan Allah sallallahu alaihi tare da Allah fa ya san ya zo shi ne sai mu ce eh lalle ya zo muna faɗan wannan to ba za saurare su ba kuma an game yake musu uzuri inna Allah ya faɗa cikin suratul al-araf yace fala nas'alanna alladina ursila ilaihim wala nas'alanna yace wanda muka aika mawa al'ummomi kenan zamu tambaye su annabawa sun zo sannan shi kanshi annabin zamu tambaye shi kaje kun gane magana so shi ne aka yi musu za a yi ta biyu har sai an zo mutanen annabi isa su ma su ce bai zo ba sai mu ba da shaida to mu mun gama shaidawa zai mana sayyidul wujudi sallallahu alaihi shi dan ya mana shaida ba a sake tambayan kuma wata al'umma ai ba wata kuma to shine ke maganan bil kaifiya sannan kuma Allah ya sake cewa cikin suratul al-imran kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari Allah ya sa mu dace nan na faɗa mana a baya cewa mu ne al'umma ta ƙarshe amma wajen shiga aljanna mu ne ta farko ku ai wannan falala ne na ka'ida abin da aka fi sani shine wanda ya fara zuwa shi zai fara mene yawwa wanda ya riga ka bace Allah ya samu da yace yasa ƙarshen gata dai Allah ya duba maka yi ka cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kila mamaki kai kana hankoran da kana cikin sahabbai ne ko na'am da kana cikin sahabbai ne na wani magabaci tabi yace ai ni da wallahi ba za mu bashe ta kasa ba ai inda mun salama a lokacin mu ne yake rayuwa yana ce mu sahabbai wa saboda tsaban gata za su rinka yawo da shi ne a a sama yace ya hankali kana zo ila kai cikin munafikan ma zaka bauta ka fito a lokacin tunda haka wanda suka ganshi kuma munafikan suka me yake nan Allah ya tsare mu da haka kai ma albishirinka ko da baka ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallama amma sufofin da yaka nuna inda ka yi riko da sunan da gaske suna fa ba suna ba to kai magana ana sa ranka samu wannan falalan abinda ya suke nufi da wannan shine maza da sanar tare da sauran cikin sabai sai yake cewa ina ma a ce in ga yan uwana sabai suka ce ba mu ba yan uwanka bane ya ce ku sabai na ne suka ce a ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku me abin mamaki dan kun ganni kun yi wa'azi kun yi imani da ni ya ce nan gaba za a yi waɗanda su ne nawan za su karanta ne a littafi an ce na ce su imani kuma a yi ta damba da su akan magana ba mu ne ba kenan misali mun gan shi amma a kan suna sai ga mutum ya yadda ya rasa rai shi ba haka ba duk da dai musulman mu ma mun zama abin da mu zama ba yana ta cin mutuncin manzala ya zama sana'a kuma tunda ba ya na sakwata da dibora ba Allah ya samu dace eh abi da ka abi wa ummi din kenan ya za su bai sun yi a rayuwa su ba a musu wannan gamsin Allah ya tausaya mana su kaga muna da wannan falansa nan ga wancan hadisin na manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa nan gaba wanda ya riko da sunna zai zama kamar ya riko da garwashi ne yace ladan ɗaya daga cikin su daidai yake da mutum 70 sabai suka ce a cikin su sai annabi ya ce a cikin ku ladan sahabi 70 ko kasan maradin dauko kan mai da kai wajen fadan Khalid bin Walid Abdurrahman bin Auf saboda mun sai mu sake dawowa nan fada suka yi tsakanin Khalid bin Walid da Abdurrahman bin Auf Khalid bin Walid ya zagi Abdurrahman bin Auf zagi sosai to bai rama ba to amma a aisin musulunci Abdurrahman bin Auf ya riga musulunta sai bai rama ba to kazan su Khalid irin kaurayen nan ne irin asalin yan zuwa dajin nan ne mafarauta ne shi da matin farko wani lokacin kasar tana motsa musu yanar da aka yi kara ga wani zai salama sai manzala salama yake cewa lata subu a sahabi a kan wannan matsalan yake cewa lata subu a sahabi karku zagan musu habbaina kai ka ce shi kalidin ba sahabi ba ne kalibin walid fa sai fullahi masu sabba allah wa alaikum fa to mu shaɗin da nake so ka gane din shine sai yake cewa da a ce ɗayan ku zai ci yadda gwargwadon dutsen kudu na zinare ba zai kai mudu ɗaya na sahabi ba ma'ana mutum a ce ya mallaki dutsen uhudu na zinare ne kawai lukuluku ne nasi ne ya mallake shi ya dauka ya bawa addinin Allah to kana ganin yanzu makarantu da masallatai da da da nawa za a gina a duniya ba a Najeriya ba to dukkan wannan ladan bai kai na sahabi mudu daya ba kai annabi ya ce ko rabin mudu daya wani a nuna ma girman waye kenan to amma ga yau annabi yake cewa nan gaba wanda ya riko da sunna na zai zama kamar ya yi riko da garwashin wuta ne ladan ɗaya daga cikinsu daidai yake da mutum saba'in sabai suka ce cikinsu su ko sannabi ya ce a cikinku ta gane magana kenan yanzu wancan yana da wani falala na musamman saboda wahalar da yake ciki saboda wannan faɗin maganar da yake cewa jihar islamu garibin wasa yahudu tubalil guraba ya ce addinin musulunci ya zo yana bako ana kyaman wanda yake cikin addinin ya ce nan gaba kafin duniya ta tashi sai an waye gari duk wanda ya riko da musulunci zaga ana kyaman shi ne ba a tashi kuma ana ganin shi ba kauye ba shi da wayewa to kaga an fara sumun wannan kuma a yanzu amma ba a kai ba fa kun gane magana mu ma ba a kai ba ana magana lokacin da alaikum anfusakum zai aiki eh a cire wannan na gaba din eh ba ka ba ko ma waɗanda suke bayan kuma suna iya su ɗan ƙaro gaba ba ka ba ƙaruwa suke suna haurowa ne o a bara a bada ko irin na kwanaki kamar su kawai ne yawon da kuma ke damu su tanan suna iya karowa ga nan za mu ga hasken insha Allah saboda lokacin da aka yi maganan Qur'ani yayi magana akan alaikum anfusakum shine idan ka ce zaka yi dawa kashe kaza ai to kaga irin wannan lokacin shi yake magana to muku kaga a yanzu bai kai ba inda har mutum zai faɗi magana wanda yake take mai zafi kuma dole za a kalle shi rayuwa haka da izinin Allah musamman a ƙasashe irin da Najeriya har yanzu ai zafin bai kai zafin da za ce misali yana yi ba inda ko wani abokin yana karatu yana karatu a Misra Jami'atul Azhar Allah ne yana jin sallah irin kan salawat na unguwanni haka a Misra Abakar yake cewa can fa duk malamin da ya rike wuta Misra wannan saboda ai akwai yaran Yahuda a wurin idan ya rike wuta yana da irin officer din nan irin prison din nan nashi yace mafi saukin wanda za a ije shine a ije shi a wannan sahawa na farko ba underground din ba abinda za a bar malamin kawai shine da yunwa zai mutu kawai za a dina ba shi abinci ne kawai a kalle shi da aka dole kawai kuma mai mutum zai yana yana waigawa saboda yanayi kuma din da yana takurawan to amma dai hannu zuba kai can ba yasa wasu suke ganin duk da demokaradiyya da lalacewanta ba fa iri ɗaya ne da mulkin china ba mulkin china yana da advantage ɗin shi kuma yana da disadvantage ɗin shi disadvantage ɗin shi daga ciki shine da suka tsara kuma za su takura ma addini ba baka da yanda za ka yi kuma shi kuma demokrasi za a ce sakin layi kuma to in ka je sakin layin kuma sai barka ka samu ka yi mene ka samu ka yi ibada gwargwaro duk da dai ita ma fa demokrasin ba duka tarkace ne an gane magana amma ga mushe ga mushe ne to da aka kalli wani wanda ya dan fa sauki sauki Allah ya kawo mana canji eh ana cikin wani hali Allah ya kawo mana mafita to shine sai yake cewa attasiya ko fadilatu sai kuma al'asira fadilatu ashabu Musa falalan mutanen annabi Musa ko tunda ai in ku lura har annabi da kanshi yayi tunanin ko nashi ne jama'a saboda yawan su ko tare da sun bashi wahala amma dai ya samu mabiya alhadi ya asara masala ta 11 ardul umamu alaihi nuna wa annabi al'umomi da akai alaihi salatu wassalam yasa shi ya ga abubuwa kwa wata larba yana tsaye na ba da sallah bai ce ba alherin da bai gaishe ba kuma sharri bai gani ba sanda suke tsaye suna sallah din naga yana ƙara gaba ya je tsunko ne saboda sai na suna akwai san al'umma shi su samu nan kuma yana ja da baya an nuna mishi wuta to shi ma nan yana zaune kawai aka nuna mishi kiyaman gata a fili ina har aka nuna mishi al'ummomi a saniya shara masala ta goma sha biyu inna kulla ummatin tushar wahadaha ma nabiha kowace al'umma za a tara ta ne ita da annabinta kadai a shi ne Allah ya ce yau mana duk kulla unasin bi imamihim ranar da za mu kira kowace al'umman da jagoranta mu dai namu sayyidul wujudu ne sallallahu alaihi wa alihi musallama shugaban duka asalisa ashara na goma sha uku qillatu anista jabal al anbiya karancin waɗanda suka ansa wa annabawa shi sa yanzu galibi musamman da yalu sunna muna da saurin cire rai eh yanzu misali dawa Najeriya wanne aka fi bashi muhimmanci musuluntar da arna koko dai kananan matsaloli na addini na'am na ce kananan matsaloli na nufin waɗanda ko da ka mutu kana yi abinda za a iya maka shine azaba amma za ka fito kun gane magana tunda tirakun musulunci guda biyar din nan ai galibi duka an tafi akan su normal ba matsala ko akan wasu masayar kanana malam mutu sai ya daina karantarwa kawai ta raddi wannan ya ce kaza wannan ya ce mene yawwa to amma kuma daidai lokacin da kuma ga arnacin suna can wani ma wai ana magana nasarawa ne kowane yanki ne dai akwai waɗanda suna ma hayyar suna kan duwatsu to wannan zai ce to ai da awan ya fi wahala ne a can to ai nan ne asalin wanda zaka je ka musuluntar la in yahdi Allahu bika khairul laka min humarin mu ba ma wannan ba shiga ƙauye kuma kawai je a karantar musulmin wanda suka musulunta ba san addini ba shiga ina ƙauye ku a karantar shi ma za ga matsala ne ai sai an yi da mene yasa lokacin da abokina na yin ƙorin dawowa ya wata muna ci abinci na ce to mazagara ta na fa can gida da matsala ya ce to Allah zai kawo wanda zai tsarike sai ne da ya ha to wanda yake cikin garin Kaduna zai taso ya zo ƙauye ko ko dan ƙauye ne zai dawo ƙauye kun gane magana ma'ana ɗan ƙauyen da ya je birni ya karatu ne ya kamata ya can kuma ya fi kama da da yawo ƙauye ya zauna saboda dama garin su ne ko ko wanda yake cikin garin Kaduna ko birni Zaria ko Kano ka ɗauko shi ka dawo da shi ka kawo shi ƙauye wanda ne fi kamata to shi na nuna mishi ne inda watan da garin mu ne zan zauna dama na san na saba cin tuwon da fatan da sauransu shi yana nufin to ai garin Kaduna na ana bukata na bala zauna can ga kuma dubin ne fa iri na wanda suka fi ni ma da yawa to kaga kowanne matsalar ma muna fama da ita yanzu ai kun gane maganin kuwa galibi waɗanda suka yi karatu a birnin suka zauna a birnin ba sa son zuwa ina kuma da awon fana ƙauye misali mutum ne yana cikin musulunci ko wankan janaba bai iya ba amma kuma na ana ta rikici akan mene akan jarsatul Allah ya sa mu dace malam yake cewa a salisa ashara ko karancin waɗanda suka ansa mu annabawa to abin da yasa na kawo wannan daidai wannan ban karisa ba shine wani lokacin muna da saurin sarewa idan mutum ya fara karantarwa ya gaba jama'a sai ya mene sai ya watsar inda mutanen mu ma kuma muna da yayi wani lokaci da aka zo aka fara din nan ana so abin nan sai ga kamar da gaske za a dore ba za a dore ba sai ga jama'a sun watse an gama shan yayi kenan to wani shi kuma malamin daga nan sai ya watsar shi ma ya daina karantarwa shi kuma karantarwa wani abu ne wanda mutum ya yi ya sa a ran shi zai yi kawai ya yadda kawai da mutane ba mutane zai karantar ba na manta wata matsala wata kadiya ce wadda da wasu yarin wasu suka ce irin waɗannan munasaban ana iya kawar da shi to amma za mu ɗan gurgo shi da haka muna tattauna akan shekara goma sha ne kusan baya kan wata makaranta da aka buɗe a nan garin so sai ya zama to malaman suna ɗan ja da baya wajen karantarwa sai muka zo za mu yi taro muna tattaunawa sai suke magana to ai akwai karancin dalibai ne sai nake ce musu akwai littafi na Usaimin sharhin da yake na kasa da ake saukewa bangaren luga larabci kenan ajurmiya ila wasu ku san sunan littafin ajurmiya to ya mata shari'a an sauke a kasa taka ɗalibin yake ba da labari ya ce akwai ranar da yana karantarwa ɗalibi ɗaya ne a gaban shi amma ya ci gaba da karantarwa kawai ka gane usaimin kuwa wanda dai a duniya a lokacin su uku ake ji da su bunu bas nasiruddin albani sai muhammad salul mere usaimin a wancan lokacin to amma ɗalibi guda ɗaya bai fasa mai ba bai fasa karantarwa ba to wani lokaci ne magana da malam ne yake magana karancin waɗanda suke bin annabawa ka ji wani annabin ya gama wa'azi iya shekarun shi bai samu ko ɗaya ba amma kuma bai fasa ba har Allah ya karbi kayan shi kuma ya samu mutum nawa uku amma wani yana so ne kawai jama'a su zo su taru a cibiki a tashi Allah ya samu dace mala ya ce rabia ashara anna man lam yujib ahadan yati bi wahdi wahda matsala ta goma sha sha biyar kenan ko ko sha hudu ne yau wanda bai samu kowa ba sai zo shi kadai shi annabin da ya je wa'azi bai samu kowa ba sai zo shi kadai kawai alkhamisa ashara na goma sha biyar zamaratu hadhihi ilm wato rumo ko amfani da yake cikin ilimi wa huwa adamul igtirar bil kathra shine rashin wato ruduwa da yawa wa adamil azudu fil qilla da kuma barin nisantan karanci mana kasancewa annaba ba samu waɗanda suka bi su ba bai sa kuma sun bar wa'azin da suke yi ba bai sa kuma sun zargi kansu cewa ko ba suna kan daidai ba ne a sadisa ashara na goma sha shida an rukusatu fi rukuya wa fil aini wal uma wato sauƙi da musulunci ya bada cewa a iya yin addu'a idan ba lafiya sannan idan mas'ala ta kambun ido ya tashi a iya yin addu'a sannan matsala ta zazzabi su ne guda nawa uku kenan musabiya ashara matsala ta goma sha bakwai umku ilmus salaf wato zurfin ilimin magabata likaulihi saboda faɗin magabaci a hadisin da ya ce kada hasana maninta ha ila ma sami'a hakika wanda ya tsaya iya abin da ya sani ya kyauta walakin kaza wa kaza sai da ya ce kaza da kaza da kaza da ya fada fa'alima أن الحديث الأول لا يخالف الثاني sai sanar da cewa hadisin barko ba yana saba ma hadisi na biyu bane fa a yana karfafan sa ne ba shi na barko ya faɗa abin da ya sani ba sai na biyu ya ce to amma ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kaza da kaza da kaza da kaza ya kara in kun lura na farko nan ne wanda ya ce waye ga wannan tauraron nan da ta fado daren jiya ya ce ni ne ya ce to amma kai lokacin ba kara ya ce ba sallah nake yi ba ya ka ya ce to sai ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ai ba a yin addu'a sai dai idan rukwa da wane ne kun gane magana sai ya ce wanda ya tsaya abin da ya sani na ilimi to ya kyauta amma ni ga abdullahi dan ya fara jeruwa ya ce har manzo sallama ya ce an nuna mishi al'umma ya ga wani annabi da mutum ɗaya wani bashi da kowa wani da mutum kaga ai ya kata ya ce to wannan hadisin cikon na biyun har zuwa ƙarshen okashi da ya roƙa a roƙa mishi Allah aka ce kana cikin su da wani ya sake taki ya ce a roƙa mishi Allah ya ce an riga ka zuwa ƙarshen hadisin ya ce to ba tuka da warwara ba ne ma'ana ƙarshen ba yana warware farkon ba ne an gane maganan malam a tsamina ashara na goma sha takwas ba'udu salafi min madhil insan bima laisa fihi nisantar da magabata suke a yaba ma mutum abin da ya san bai da wannan matsayi isa malam jafar Allah ya ji ganye ce mabiya ba in ka dakarta su ko ka biye musu ko sai sun daga ka an ganka tukuna ba za su sauke ka ba sai su sauke ka ka fado za a yi ta tara ma kura a yi ta tara ma kura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ranar sahabbai suna rikici tsakanin su da kiristoci suna nuna annabi ne kokan su kuma kiristoci suna nuna mene annabi isa ne nasu kun gane magana to da wani sallama ya ce garku makale min yadda nasara suka yi fa ni bawan Allah ne kuma manzansa kaga yana nuna shi ba kowa bane ko ko ranan da yake cewa ana sa'idu wala ada adam wala fakhar yace ni ne shugaban ƴaƴan adamu gaba ɗaya amma ba alfahari nake yi ba sannan ka duba wancan hikayar na Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa kamar ina ganin wani annabi annabi yake bada labari kamar ina ganin wani annabi da mutanensa suka jefe shi suka ji masa jini yana zuba yana sharewa yana Allahumma qadir qaumi innahum Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun Allah ya gafarta ma al'umma na ba sani bane shi din shine fa lokacin da ya taso daga Taif zai zo Makka bayan jifan da suka mishi wanda Zaid ibn Harisa yake tara wani jifan wani jifan kuma sai ta tabi jiki shi kusan da garin maka yi tsanani a shekara ta goma na annabta ba fa shekara goma ta hijira ba ta goma ta annabta da Allah ya karɓi ran sayyidatuna Khadija kuma ya karɓi ran Abu Talib duka tsakanin su kwanaki ne sai zan ƙursha sun sa annabi a gaba ta ko ta ko ina cutarwa ne ba shi da kariya dama Allah ne kadai to amma a cikin dan adam guda biyun nan garkuwa ne to kuma ya karbe su yi zake cewa shekaran bakin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kaga ya tafi da yafi koyi da dan sanyi sanyi can suka sa iskan gari suka jefe shi da dutse sannan suka zuban mai da jini har diddige amma da malaikan yazo me yace Allah ka gafarta mu mutane na ban san ba ina sa ran idan su ba su yi musulunci ba za su haifi zuriya wanda za su yi musulunci Allah ya sa mu dace so ya kaga tawali'u ne irin na manzo Allah sai kon yace ni mutane na sun mun na yafe musu sai ya nuna shi ba kowa ba ne shi ne malam yake cewa bu'udu salafi nisantan da magabata suke anal madahi suna nisantar da kansu daga yabo na dan insanin dan adam bi ma laysa fihi na abin da bai da shi ma'ana bai kai wannan qualities din ba shi yasa idan aka yi mu yaba wa mutum a ce ana mutumin kirki ne a ka'idan fa shari'a na musulunci baka cewa malam wani mutumin kirki ne to me zan ce kaman bara muku misali da malami na malam garkawi ba zan ce kai tsaye a ka'idan musulunci in ce malam mutumin kirki ba ne muka yi muna fada na'am to me za a ce maza Allah sallallahu alaihi salama ci cewa za ka yi ina sa ina kyautata zaton wani mutumin kirki ne amma Allah ne masanin boyen shi wala nu zaki Allah da ba za mu tsarkake wani gurin Allah ba kaji abin da tsawo ko to ka tagaita mana ka ce ko ina sa ran malam garkawi mutumin kirki ne an gane magana kawo kuwa abin da nauyi mu kawai garanti muke bara wani kataba zai ce to a zahiri shi abin da ake kallo shi ake aiki da shi ko musulunci kenan aiki shi yan hankali kenan ina ce manzala salama ne suna tafe da wani sahabi ya ce ni kowa ne ya mun a rayuwa sai annabi ya ce ka faɗa mishi sai ya ce a ban faɗa mishi ya ce ka je ka faɗa mishi shine mai nan ne uhibbuka fillahi din nan da wani lokacin zaka ji ko malam Jafar yana karanta tambayoyi yana cewa sai ka ji wani ya ce ina son ka dan Allah sai kuma ka ce ahawaka Allahu allazi ahbabta ni la Allah ya soka kamar yadda ka so ni saboda shi an gane magana ya kaga duka shari'a ne yana koya maka kaza da kaza da kaza wani zukacin kishi abin da kai ka dauka shine daidai Allah ya sa mu dace da haka magabata da dama idan suka ga wani mutum sai a ce misali muna sa ran kyakkyawan zato wani mutumin kirki ne an gane magana amma wani mutumin kirki ne ka bashi taskiya din tare da maganar yana sabo kila gare mu aiko cewa a cewa ni mutumin kirki ya za a cewa wannan kuskure ne a shi abin da yake wurin shi ne sabon karatu ya wuri shi ko Allah ya samu dace to a yana lalleka na'am eh eh abin da suke ciki wani ma bukari yayi nisa nan gari ya salihina kaida ba maroki abin da ake yi mishi a shari'a ba nake magana ba bana sai a ji ayi ba amma ana magana amma hangan shari'a ne ɗiban ƙura ake a watsa mashi a fuska haka musulunci ya ce kun gane maganan kuwa sannan kuma irin wannan na roƙo da suke na sana'a mazala salama ba ya riga ya fita kansa ba kuma mazala ya ce roƙo garwashi ne mutum yake irin wanda da ya mai da shi sana'a shi yake cin abinci da shi ya ce garwashi ne ka roƙa da yawa ko kuma ka bar shi ka roƙa kaɗan ya ce ya kushi ne da mutum yake ya kusan fuskan shi ya ce ma kabisa kana ji kabisa ban da mutum uku a musulunci ba wanda ya halatta ya roƙo ya ce mutumin da ya talauce da attajiri ne sai kaddara ta samu karayin arziki ta ko ta ko ina ya koma ba komai to ya halatta ya roƙi masu kuɗi yan uwan shi ya samu abincin shekara ya ci gaba da niwa ya ce mutum na biyu talakan da talauci ya kai talauci har masu hankalin unguwansu suka ce kaiwa ne yana cikin wani hali to ya halatta daga wannan lokacin ya dan bu masu kudin ya roƙe su ya dan saba abincin shekara ya ci gaba da nima mutum da nauke nan sai mutumin da ya ci bashi ba na ganganci ba ila ba tashi bashi ta lafiya ya kai ta asibiti ya nemi bashi to ya halatta ya dan bi masu kuɗi ya roƙe su su taimake shi ya biya mutane kayan su ya ce maka bisa ka gaban da mutum ukun nan ba wanda ta halatta ya roƙo akwai ranar da yana cikin sahabbai yana zaune sai wasu matasa biyu masu ƙarfi a jika suka zo suka ce a je su to a ɗibo musu nasu ba annabi ya kalle su daga sama har ƙasa ya ce to in kuna so sai a baku amma ita wannan sadaka ko zakka ba ta halatta ga wanda yake mawadaci da kuma wanda yake da ƙarfin da zai nemo abinci ka gane maganan kuwa ya ka shi wannan roƙo a musulunci ba shi da asali kai ƙarshe ma mazal salama ya hana hani ba mai ƙarfi akan shi to kaga maganan yasu me suke karba me suke faɗa na ƙarya da gaskiya da sauransu a wannan duka shi abin da suke kawai suna aikata abin da yake na haramun ne kawai amma an ga musulunci ba muke magana eh eh o a idan suna cikin waɗancan ma'ana talaucin da gaske yana fama da babul ne ka gane maganan to shi ne eh daga uwa duniya eh shi ne ai shi wanda ya mai da shi sana'a shi kaga yana cikin matsala saboda akwai wanda suka business ne suke yi shi ba abinda musulunci yake ce ka abinda za ka cika rayu manzo Allah ya ce duk wanda ya mallaki abu ukun nan sai ibada inda yana da gurin da zai kwanta yana da rufin rigar da zai rufe mai tsareci ya dan samu ya ci abinci ya to sai ibada duk abinda ba wannan ba bana fulani an gane magana gida mai kyau motan hawa kaya tufa kala 100 ko kala 50 ko kala 10 duka wannan na fulani abinci sai an ci mai daɗi da sauransu duka wannan abu abinda nake cewa shine ayin kulura shi manzala salama abin da yake nuna masahabai cewa fa yayi musu ɗayan ku ya ɗauki gatari ya je daji ya yo ice ya ɗoro a baya ka san ya fi wahala tun daga daji ka ɗoro ice a baya ba a kawo ka zo da shi cikin gari ka siyar ka tara mutuncin kanka annabi ya ce ya fi ka je roƙon mutane su baka ko su hana maka da wannan training ɗin ne ai sahabbai suka waye gari ba sa roƙon kowa komai amma don Allah yanzu wannan talaucin nama akwai ƙarya a ciki koko ba ƙarya amma kwatanta da na sahabbai mutum zai kwana uku bai ci ba amma ba zai roki alhaji mai kuɗi ba kwana nawa uku sai sun ɗaura dutse yanzu da Allah kwatanta yadda yunwan da za ta kai mutum ya ɗaura dutse ya ɗan ji nauyi nauyi idan kuma kana magana riga ne mutum zai wata ɗaya da riga ɗaya idan kana magana gida ne wani lokacin sukan haƙa rami ne musamman a sahabu sufa su saba'in a cikin masallaci zala ina ina ɗaya daga cikin waɗannan guda uku nan amma mu fa muna da kukan ba mu sannan kuma ba mu cika damuwa da dagewa mu nemi mene kun gane magana muna da lokacin fira na awa ɗaya awa biyu a tasi ashira na goma sha tara haka ne kauluhu an tamin da ya ce kai kana cikin su alai a alima anna a'lam nubuwa kenan ko aw ilmun min a'lamin nubuwa wato ilmi daga cikin ilmomi da annabta al'asara ba bazan salama ya ce kai tsaye kana cikin su ba asara da shi ya kai alisi nuna fadilar da wakasa malalan wakasa tunda an ce yana cikin su hadi ya sana da goma sha a na ashirin a hadi ya tuwa shirin ba na ashirin da daya istimalul mu'aridi ko wato ainihin kokari na masu dan kaiwa da komowa bujirowa wanda suke cewa su suna tunanin kaza ne da sauransu daliya wal isrun masu bujirowa ba manzon sallama bayan ya faɗi wannan kukashi ya miƙe ba to ai wani ya motsa shi ma ai shine istimalul mu'aridi da wanda suke dan bujiro da su ma suna bukata suna bukata daliya wal isrun na 22 a husnul khulqihi sallallahu alaihi wasallam sai malamin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun karisa wancan yanzu misali mai iziya ya yan wannan na farko da muke na jiya kenan me yace ya kamata dan musulmi kar a gaishe ɗayan gurare guda na biyu ko dai yana neman abin ciki saboda rayuwa ko kuma yana biya da lahirarsa ko gani ba ba ni ni ma bai cikin kuma na wayo wayo din ko haka wani yake na'am amma muna da awa ɗaya awa biyu a dandali wannan ba aikin komai fira ce kawai ake kun gane magana kuma wannan lokacin da ce da zaka je kai aikin ne a ana ayyukan da za a buge-buge ko kila gyaran gona da in kuma sari sana'a ne da sauransu abubuwan da za ka dan cari makanka ko in ka ce to ai nan kauye na ga sana'a to ai wurin magani ne zaka samu dandalin mai shayi da waye waso ewa a zauna da ya ta gaddamawa da ya biyu hakan an ta samu kudi a jiya a ci indomiya ko abin nan kun gane magana to kaga kenan in ka kalle mu sannan kuma su ma masu baran namu su mun mai da shi business ne mutum ba ana ba da labarin da dama sun su har gina gida bai suka je irin lagos ko wurare haka da wannan kai ka ce ya mai da shi sana'a ne shi ba tare abincin kanshi yake yi ba a shi ko ya mai da wannan na kasan nan ta nawa ne shi kuma a musulunci wannan na kasan ba za ta zama guzuri a gare mutum da dama a rashi ne sa aka ce ni ba ko to kuma ya samu yanzu lokacin da muke karatu a zariya shekarun baya ai ga san lokacin da daidai masallacin da za ka yi sallah a zahar la'asar ko magariba ko isha baka tare da wani makawa ko wani abin da ba har kewayawa suke idan yi sallah za a nan masallacin na kasuwa to in Allah ya da la'asar zai yi a can masallacin cikin gari idan ya gama kuma sallar la'asar zai je ɗaya masallacin kawai haka suke surrounding kawai sun kosa ana yi sallama a su alaikum assalamu alaikum jama'a kan daga nan haka mutanen mana dai kawai mutuwar zuciya ne ya fi karfi a wannan kusurin namu kawai ya za mu gyara shi ne musulunci addini ne na jarumai kawai wani tafi bawan Allah ya rubuta a addinin islamu dinin al'amar shi addinin musulunci addinin aiki ne shi ne kawai an sa addinin aiki ne ka kwatanta talaucin mu da na sahabbai don Allah wanne ya fi talauci a fa'ida nasu kun gane magana na sahabbai ya fi ma saboda za ka samu sahabi da riga guda ɗaya yana rayuwa wata guda za ka same shi yana ɗaura dutse a ciki saboda mene yunwa za ka same shi ba shi da kudin da ma zai aure ba shi da gida ɗaki ɗaya kai yana haka rami ma ya samu ya ɗan rinka tarewa saboda wani lokacin sanyi ne yawa rana da wancan talaucin da suka zauna da shi da wannan da muke ciki wanne ne talaucin a ciki na'am to amma ba su yarda su roki alhazawan nasu ba saboda gudun mutuwar mene ka ji abin da abu wurare ya faɗa ba a wannan dogon hadisin ko da ma ya ji sarina ya ce da yunwa ta fi ƙarfi na rasa yadda zan yi sai na samu wata kwana a hanyar masallaci da ake wucewa sai da na bakar ya zo zai wuce na ce da allah ta namun wannan ayan ma sai ya fara jawo musu farkon aya sai sai na bakar ya ƙara samu shi rago sai ya wuce abu wurare ya ce wallahi ba manta ayan na yi ba ina so ne kalli fuska na ya gane ina cikin fama da yunwa tunda bai gane ba ya wuce ne ma na kafta harkar shi sai da na umar ya yi zafi bi ta zai layi ta da dama ya tara hanyar da ake bi ne sosai ya ce da allah tunamin ayan nan ma ya ƙara samu shi da goyon ya wuce ya ce ni ba ba ayan ne na manta ban jawo rera ya ce kawai himma ce ta ƙarfi na kawai na rasa yadda zan kina na zai to kaga ai ba girman kai bane suna ce mishi izzan nafsi ma'ana tarewa kai mutunci ya ce da ya wuce abin shi ya ce ina tsaye a hanyar masallaci kawai daga nesa sai ga annabi ya kamo hanya shi daga nesa ya hange kawai sai murji ya ce ma abubuwa da haka su su abubuwa da ya zo sai annabi ya ce to biyo mu je gida kaga shi yayin yake nan ya gane karatun ya ce ya biyo su suna shiga cikin gida sai ya tambaya kawai ga wani nono a ƙwarya ko zaka ce ko a kwano ya ce wata kawa aka ce wata ce a kira wata sahabiya ta ka aiko da shi kyauta shi annabi ya ce sadaka abubuwa da ya ce na kallon nonon na ga to ni waɗanda ya ɗan tare da ya ɗan rufe wani gurin annabi ya ce abu wani da kana ina na ce gani a rasulullah ya ce ka je cikin masallaci duk wanda yake bakon nan su saba'in alu suka ka kira musu ya ce na kalli nonon na sake kalle shi daga ni ma hawa zai iya tare mu kuma an ce ya kira mutum saba'in na ce to ni dai zan yi biyayya na je na kira su na zo aka su samu guri aka zazzauna ina jiran a ce in fara sha raguwar su sha ya ce abu wani na ce na wani barka rasulallah ya ce fara masu sai na ce to ya bismillah ya bara ba da mutum saba'in ba wanda bai sha ya koshi iyaka koshi ba ya ce saurawa ya daga ni ya ce abu wani ce daga ni ce kayar su zama annabi ya ce to yi bismillah ka sha ya ce ne bismillah na ci gaba da shan yana ka sha ina tora ina ka sha asirin da cire ƙwariyar da kaina ko kwanan na ce wallahi ba guri ya rasu bala sallallahu alaihi sannan yake godiya wa Allah madaukakin sarki ya karba bismillah shi to dai sha iji kaga shi yana jin nauyin ya cewa Abubakar mene kun gane maganar kuwa sai da Allah da kanshi ba musu yace la yasaluna nasa ila masu kudin sahabbai suka dauka sahabbai masu kudi ne saboda ba sa roƙon kowa ko bai amma fa sun fi kowa talauci dan Abu Hurairah ya faɗa yace wani lokacin muna kulkima a cikin ɗakin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a taka wuyan mu a ce to ruwa musu rukuya yace wallahi ba aljanu kawa mun wace kawai kana tsaye sai dai ka bani kun gane magana to kuma so ka ce a to su masu kudin ba sa tausayi ne masu kudin nasu su ne ba sun Usman ibn Affan ba Allah ya sa mu dace haka ni ne na gani shawara mu kawai ya zabi mu zama masu kokarin nema da kanmu kawai mu nemi namu kawai mu dogara da shi mu rayu kawai shi ke muka yi wannan za mu zauna lafiya har an waye gari yanzu musamman wasu fulani ba su ne arewacin najeriya ba ana ganin kawai da an watsa mana za mu karba ba haka wani fitowar zuciya ne ke damu kawai allah ya ba mu ikon gyarawa subhanaka allahumma wa bihamdika sallallahu alaihi wa sallam wa atubu